alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd shi gaba da karatunmu na littafi mai suna al-fadlul kabir fi salati wassalamu ala al-bashir an-nadir sallallahu alaihi wa sallam wato na babban malami abu abdurrahman sa'id bin ali bin wahab al-qahtani ubangi ta'ala mishi rahma mawallafin littafin hisnul muslim wannan littafi ya kunshi wato ainihin bayani akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati mun zaɓe shi saboda mu ƙara zaburar da kanmu wajen yi wa annabi sallallahu salati yi wa annabi sallallahu salati hakkinsa ne a kanmu muna yi masa salati an gane sannan cin gajiya ne da samun lada da samun ɗaukaka da samun kankarar zunubi da yaye damuwa idan muna yawaita yi wa manzon Allah sallallahu salati shi yasa muka zaɓi wannan littafi domin mu san yadda ake wa annabi sallallahu salati da kuma guraren da za a yi wa annabi sallallahu salati dukka za mu ji bayanai a kan haka zama da suka gabata mun yi karanta mukaddima sannan mun karanta dalilai da suke umarni da aiwa manzo Allah sallallahu salati ko sannan mun karanta falala ko hadisai da suke bayani akan falalali wa annabi sallallahu salati dukkan hadisan suna yawo ne akan cewa duk wanda ya annabi sallallahu salati dai Allah zai masa goma ko ko ya daga darajar sa goma sannan ya daga darajar sa goma sannan ya kankare masa zunuban sa goma sannan kuma annabi sallallahu ya ce wanda za su fi samun cetonsu ranar alkiyama ko su ne wanda suke yawaita masa ne suke yawaita masa salati kamar da a daidai guda mun ji wani hadisi mai ban mamaki da ibn taymiya ya girmama shi cewar yi wa annabi sallallahu salati na sa ranar alkiyama kana kan salati kana zamewa amma salatin ka ga annabi sallallahu ya zo ya me ya cece ka kuma mun yi imani mun gaskata saboda ayyuka ranar alkiyama Allah zai juyar da su su koma mai a'yan abubuwa da za a gansu a fili kamar suratul baqara da ali imran annabi ya ce za su zo kamar mai girgije su zo su dauki wanda yake karanta su yi riko da su su kai shi ina su kai shi aljanna sannan malamai har suna cewa ranar alkiyama ayyukan nan naka za a suranta maka su ne sai a auna su a kilo a matsayin mai sura da za a na ganin su an gane wannan kenan sai yau za mu tashi a gabar da malai yake cewa al-mabhasu salif mawadi'u wa mawani wa mawatinu wa ahwal wa auqati salati ala nabi sallallahu wato mawadi da mawadi waɗannan duk kusan ma'ana ne guda ɗaya gurabe da gurare an gane da mahallai da ahwal da yanayi wa auqat da lokuta da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kina waɗannan gurare ne waɗannan lokuta ne waɗannan yanayi ne ake so mutum yayi wa tayyo annabi sallallahu alaihi wasallam salati malai yake cewa as-salatu was-salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dallat an-nusus ala annaha tuqalu fi awqat wato yi wa annabi salati da sallama ko nassoshi sun tabbatar cewar ana yin su mi a cikin wasu lokuta wa mawaɗi da gurare wa mawaɗi da mahallai wa ahwal da yanayi mu'ayyana ayyanannu kama dallatin nusus ala annaha yusalla wa yusallam ala nabi mutlaqan fi ay waqt kamar da dalilai da nasoshi sun zo kuma suke tabbatarwa ana mishi salati da sallama amma kowane lokaci biduni tahdid ba tare da iyakancewa ba wa min hadhihi al-umur ma ya'ti daga ci waɗannan lamura akwai abin da suke tafi kina wannan gabar da malaye shimfiɗa tana tabbatarwa cewa dalilai da sun zo sun nuna wasu lokutan da ake so a wannan isa sallam salati kamar yanda da duk mutum rayuwarsa zai dauke ta kuma da lokutan sai wannan isa sallam salati bai laifi ba an gane kuwa kenan abu ne da yake akwai muqayyad akwai mutlaq akwai kayyadaddun guraren da ake so kai sannan in kai su mutlaq ma a sake ma baka yi mi ba baka yi laifi ba mala ya kawo hadisai ko kuma ya ce al'awwal as-salatu ala nabi sallallahu fi tashahhud al-akhir na farko shine yi wa annabi sallallahu salati ami tahiyar karshe tahiyar karshe zama na biyu kenan idan asallar asuba ne kuma zama na mai na farko tunda shine na karshe go ana so mutum ya annabi sallallahu salati bayan ka karanta tahiyya tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibatu assalamu alayka ko assalamu ala nabi ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كاغما تسيك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي sannan ka gama masa salati sai ka nemi tsari daga abubuwan da annabi sassan yake neman tsari da su Allahumma ni a'udhu bika min adhabil qabr a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-maghrami wal ma'tham yawa annabi sassan yana neman tsari da al-maghram bashi wal ma'tham da abin da zai kai shi da sabo har aisha ga radiyallahu ko wani cikin sahabbai ya tambaye annabi sallallahu cewar me yasa kake aisha ta tambaye shi me yasa duk sallah sai ka ce Allah tsare ka da bashi annabi ya ce shi bashi yana sa mutum ya yi karya kuma ya alkawari ya saba in ka ci bashi ya yi yawa in za ka ce wallahi salarin ka wata uku ba ya shigowa kuma yana nan yana shiga ka yi karya in ka yi alkawari ko za ka saba to sai dai malam hadisan da ya kawo a wannan babu wannan gabar sai nake ga duka hadisai ne da suke magana akan me siffofi na sigogin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai a ƙarshen kuma ya kawo hadisan da suke tabbatarwa za a yi su ne a zaman tafiya don haka kenan abin da yake son fahimta cewa wannan gabar da malam ya kawo mana waɗannan hadisan musamman na farkon gaban nan to sun kunshi ana yin salatin a bayan tahiya amma kuma sun kunshi sigogi daban-daban na yau manzala su salama mai salati an gane kenan tsuntsu wato biyu da dutse da shi yasa da ya tashi kawa sigogi na yanar sassan salatin bai maimaita waɗannan da za mu ji su ba sai zaɓi wasu guda hudu kawai ya kawo su mala yake cewa lafzun akhar lil bukhari an ka'ab ibn ujra radiyallahu anhu qila ya rasulullah amma salam alayka faqad arafna wato ya zo a bukhari kenan lafazin shi daga ka'ab dan ujra cewar an ce da annabi sallallahu amma salam alayka faqad arafna sahabbai ne suka zo suka ce amma inda zamu maka sallama mun sani fa kaifa salatu alayka salati fa yaya yake kenan muna fada salatin nan ka koyi na annabi sallallahu kawai ya fi ma sauki ba wanda zai zo daga Morocco ko Senegal kowa ya baka wani salati ka koyi yanda annabi sallallahu ya koyar da mu sahabbai ya fi ma sauki ko ba haka bane yawa Ƙala annabi ya ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ji wannan siga ce da ya kamata mutum ya haddace ta an gane kuwa yau ka haddace kada ya zama kana ta rudu an ce kai annabi salati an rasa wace iriyar siga kai yau ya zama ka samu siga guda ɗaya mai kun ji wannan lafazi ne na imam bukhari yau ka samu siga ɗaya ko biyu ko uku siga ma ta faɗe saboda kana caccanja shi ne za ka haddace in kullum iri ɗaya kake to shi ka haddace amma yau kai wannan gobe kai wannan kuma ya zama kana da dalili daga yadda kake ka samo shi wannan lafazin bukhari wa lafzun akhar lil bukhari aidan a wani lafazi na imam bukhari din an abdurrahman bin abi laila qala laqiyani ka'ab ibn ujara daga wato ainihin abdurrahman dan abi laila قال yake cewa laqiyani ka'b ibn ujra ka'b dan ujra ya same ni radiyallahu anhu Allah kana mishi yadda fa qala sai ce ala uhdi laka hadiyya bazan baka kyauta ba kyauta me zaka zaci mu yanzu wani yace da baka kyauta mu kenan ubadul mal kenan ko ba bauta kudi muke kenan fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina sai ce watan annabi ya fito gare mu fakulna sai muka ce ya rasulallah kada alimna kaifa nusallimu alaika suka ce ya ma'aikin Allah mun sanya za mu na maka sallama fa kaifa nusalli alaika amma da Allah ya ce sallu alaihi ya zami maka salati fa qala fa qulu annabi yace ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم innaka hamidun majid wannan bai da bambanci da wancan lafazi kenan ko yawwa kenan kun ga wannan shi ma ga yanda lafazin sai yake sai dai kawai lafazin yanda hadisin ya gangaro ne ya bambanta ko wa lafzu muslim an abi laila qala laqiyani ka'b ibn ujra a lafazin na imam muslim dai hadisin dai na abu mi laila din ibn abu laila din yake cewa ka'b dan ujra ya hadu da ni fa qala sai yace ala uhdi laka hadiyya na baka kyauta kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya fito mana sai muka ce qad arafna kaifa nusallimu alayka mun san ya zamu na maka sallama fa kaifa nusalli alayka amma ya zamu na maka salati qala annabi yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ib ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كن يا بنبنتا da wadancan ko yau ya bambanta to shi ma wannan lafazi ne na Imam Muslim sai mutum ya kiyaye shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sannan a ƙasa mala yake sha wannan hadisi yana sahih Muslim kitabu sala babu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhud kunji imam muslim ya kawo wani hadithin ami kitabu sala a sahihin shi babu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam tashahhud babun da ya magana akan me yi wa annabi salati bayan tahiya kun ji dalilin da yasa ya kawo me hadithan an gane kuwa wani abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala daga abu mas'ud al-ansari Allah ya kara mishi da ke cewa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis sa'ad ibn ubada annabi ya zo mana mun kasance muna zaune a wato majalisin sa'ad dan ubada faqala sai wato faqala lahu bashir ibn sa'ad bashir dan sa'ad sai ya ce da shi amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah Allah ya umarce mu da mi maka salati fa kaifa nusalli alayka ya za mi maka qala yake cewa Abu Mas'ud kenan fasakata rasulullah sallallahu sai annabi ya shiru hatta tamannaina annahu lam yas'alhu yace sai da muka yi burin ina ma bai tambaye shi ba summa qala rasulullah sallallahu sai annabi yace qulu abinda za ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد kun ji bambancin shi da wancan ko fil alamin din nan haka ne sannan kuma mi wa barik ala muhammadin ba allahumma barik ala muhammadin ba wancan allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim shi kuma wannan وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمت يجي سلمكما كما جينا كسني مقال حديثي ولفظ البخاري لفظ البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك واتو أكوي لفظ البخاري داغ أبو حميد الساعدي sahabbai sun ce ya ma'aikin Allah ya zami maka salati qala annabi ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to kun ji wani lafazi yau kenan wannan ya bambanta da sauran wadancan me nafuz mu tsaya a nan ko yawwa sai mai kokarin haddace su wannan littafin kar ya fita face kana kiya wani abubuwan gaba gaba yawwa lafuza na hadith salatu annabi sallallahu ka iya wasu guraren da ake annabi sallallahu salati ka haddace su sharhin ma salatu annabi sallallahu zamu zo mu ji shi ma kame ka sanya ma'anonin sa suke ubangiji ta ala fahimtar da mu addinin shi saka waɗannan malamai da alkhairi ya ji kansu da rahama sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi